barzahu ɗayan biyu ne ko dai ya wato ya zamanto cikin ni'ima ko kuma ya zamanto cikin azaba Allah ya kiyaye to an riga an tafi barzahu akwai wasu abubuwa kamar yadda muka faɗa akwai rayuwar ta bambanta da irin wanda mutum ya bari a duniya domin a rayuwarka ta duniya babu wani experience da kake da shi na munkar da nakir amma yanzu daga cikin abin da ya bambanta rayuwarka ta duniya da ta barzahu shine akwai fitnatul qabar wa su'al wa su'alil malakai akwai fitinar kabari sannan kuma akwai tambayar malakai wasu mala'iku guda biyu laqad ja'atil ahadithu hadisai sun zo bi fitnatil qabar da bayani game da azabar kabari ko fitinar kabari wa su'alil malakai da kuma tambayar mala'ikun nan guda biyu wa mimma yustadallu bihi yana daga abin da za a iya kafa hujja da shi min alquran daga cikin littafin Allah alqurani ala su'alil malakain akan tambayar waɗannan mala'iku guda biyu qaulillahi ta'ala fadin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ta'ala ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da magana tabbatacciya fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani ainihin da magana tabbatacciya a rayuwarsu ta lahira wa yudhillu Allahu zalimin Allah ta'ala yana batar da azzalimai wato kafirai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama suratu ibrahim aya ta 27 wa anil bara bin azib bin radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo hadisi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam albara bin azib bin Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al muslim musulmi idan su ila fil kabar idan aka yi masa tambaya a kabari ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah zai amsa tambayar da wannan mala'iku za su yi masa zai ce ya shaida babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah kuma ya tabbatar da annabi muhammadu ma'aikin Allah ne fa zalika qauluhu ta'ala sai maza Allah ya ce wannan shine daidai da faɗin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kaga kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara waccan aya da take cikin suratu Ibrahim da tambayar kabari kenan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit shine lokacin da musulmi aka sa shi a cikin kabari za a yi masa tambaya to idan mutum mumini ne Allah ta'ala zai tabbatar da digadigan sa Allah zai tabbatar da furucinsa kamar yadda ake wa mamaci addu'a Allahumma sabbit indal mas'alati man dikahu ya Allah ka tabbatar da furucinsa lokacin da za a yi masa tambaya wani gaman katar ne daga Allah ba wani abu bane da za a iya baka sata amsa ko kuma ainihin wato a yi wasu 'yan dabaru abun imanin shine zai zamanto ya yi maka aiki a nan kuma wannan imanin shine wanda Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar maka da shi lokacin da kake rayuwar barzahu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fassarar wannan aya shine wato tambayar da ake yi wa musulmi a cikin kabari kuma yana cin wannan tambaya domin yana tabbatar da wato ɗayantakar Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahihai hadithi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la'abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu innahu yasma'u qar'a ni'alihim qal ya'tihi malakan fayaq'udanihi ko fayaq'udani fayaqulani lahu ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا مقعد من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم أن حديث يجي إن العبد للي باوى idza wudi'a fi qabrihi idan aka ajiye shi a cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabu yan uwansa abokansa da mutane musulmi da suka kai shi suka juyo ma'ana bayan an sa mutum a cikin kabari an binne shi liƙe can manne can an dawo da ƙasa an rufe wayanda suka kai shi sun juyo za su dawo yasma'u qar'a ni'alihim manzo Allah yace yana jin ƙarar takalman su wato yanda zaka gane kamar yanda muka karanta a wani dogon hadisi can kafin fa ai wannan ba sai fa ruhin in na mumini ne sai fa an yi sama da shi illiyin sannan kuma Allah ta'ala duk tunda Allah ne yake aikin duk a wannan yan sakannin nan da nan ƙara takalman kuna ji amma har an je da shi sama kuma an ba da izini a dawo da wannan ruhin a cikin gangar jikin mai ruhin dan ya tashi za a yi masa tambaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana jin ƙarar takalman su shi mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya atihi malakani sai wasu mala'iku su zo masa fa yaqa'udani sai su zauna kusa da shi fa yaqulani lahu sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul ka kalli fatan din tambayar ma kunta taqulu me ka kasance kana faɗa ne fi hadha ar-rajul akan wannan mutumin ka ji wata irin tambaya amma mumini duk da cewa an bashi tambaya kamar indirect Allah ta'ala yana ganar da shi ya gane wani rajul suke nufi kaji ba ta za su yi wa man nabiyuka ba a wannan ruwayar ma kunta taqulu me zaka ce ko kuma a duniya me ka dinga cewa me ka kudurce me ka yadda da shi game da wannan mutumin a wata ruwaya allazi bu'itha fikum wanda aka aiko shi cikin ku to kaga an ce bu'itha fikum kaga an fayyace maka wani mutum amma a wannan ruwayar me kake faɗa me kake kudurcewa me kai imani da shi game da wannan mutumin qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda akwai imanin duk wanda yanda za a jujjuya tambayar Allah ta'ala yana ainihin wato kimsa amsar tambayar a cikin ainihin bakin shi wanda ake tambaya manzo Allah yace fa ammal mu'min amma mu'mini fa yaqul ana yi masa tambayar sai yace ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ina mai shaidawa hakika bawan Allah ne kuma manzansa ne qal manzo Allah ya ce fa yuqalu lahu sai a ce masa unzur ila maq'adika minan nar Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka dubi mazauninka sai a yaye masa hijabi sai ga wutar jahannama da masaukinsa gashi nan kila da sunansa da komai kalli masaukinka inda zaka shiga wajen zamanka minan nari a wuta qad abdalaka Allahu bihi maq'adu min aljanna amma Allah madaukakin sarki ya canza ya musanya maka da wani masaukin wani mazaunin kuma a cikin gidan aljanna mahallu shahid kaga yana nuna cewa shi akwai tambaya akwai fitinar kabari akwai mala'iku matambaya kabari wanda iya aikin da Allah ta'ala ya dora musu shine duk wanda ya mutu sai sun ma wannan tambayar a kabari aka sa shi kura ce ta cinye shi a cikin ruwa ya nitse a sama ya tarwatse sai an ma wannan tambayar kone shi aka yi aka sheke tokar oho sai an masa wannan tambayar ina fata an gane قال نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي فيراهما جميعا sai ya ga gidajen guda biyun gaba daya an nuna masa an ce kaga wannan wato wannan yana nuna maka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in kana neman tsira wannan shine tafarkin hawa shine godaban da ya kamata kowane mutum ya bi shi ne wanda Allah ta'ala ya aiko kuma shi za ka kaga ashe duk wani ma'aluki wanda ka bi shi a duniya ka bata kanka lokaci matukar ba dora kai akan turbar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ainihin annabi sallallahu Allah ta'ala yake cewa wa in tudi'uhu tahtadu in kun bi manzon Allah kun shirya wa in tudi'uhu tahtadu haka alfazazi a cikin 20 ne yake cewa wa man hada anhu fai asumin falahihi faman hada anhu duk wanda ya bauɗe ya karkace wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam fai a so ku yanke kauna ba zai rabauta ba babu wani wanda ya taba saba wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsira bauta to kaji ba wani wanda za a tambaye ka ba za a tambaye ka malamin ka ba ba za a tambaye ka shehin ka ba ba za a tambaye ka iyayen ka ba ba wanda za a tambaya kaji wanda za a tambaye ka shi aka yi koye koye dan haka addinin ka a wajen sa aka ce ka koya shi yasa Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wa yas'ala al-ulama wa yaqtadiya kowane malami kowane malami aka ce ka je ka tambaya yace a'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun kana dan primary ko dan nursery da ake kai ka islamiya kaji abinda Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah yake gaya ma cewa in kana so ka tsara bauta to sai ka kama tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji tambayar da kawai aka yi masa me za ka ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na tabbatar hakika manzon Allah ne kuma bawan Allah ne aka ce ka amma Allah ta'ala ya sa ka tsallake rijiya ta gaba sai a bude ya ce kaga da ga masaukin ka da ba wannan amsar ka bayar ba to kaga masaukin ka amma yanzu Allah ya musanya ma duba nan da ya sake duba sai ga kuma masaukin sa aljanna manzo Allah ya ce zai ga gidajen ga kuma saukan nasa gaba daya wa ammal munafiq manzo Allah ya ce amma munafiki wal kafir da kafiri fa yuqalu lahu wayannan matambaya za su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul wai kai kan me zaka ce ne game da wannan mutum fa yaqul la adri sai ce ban sani Allah ta'ala zai shafe basira sai ya dole shi ne wa ɗamsul basirati Allah zai shafe basirarsa a ranar ya ce la'adiri kuntu aqulu ma yaqulu nas kawai na kasance ina faɗin abin da mutane suke faɗa fa yuqal sai a ce da shi la daraita wa la talaita la daraita baka sani ba wa la talaita baka bi kuma wanda ya sani ba ladaraita kai baka yi kokari maganan malam abdurrahman al-aqdari da ya gaya ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani baka yi karatu ba ka ki ka wato ka ziyarci guraren da ake karantarwa wala talaita kuma kai baka zama muqallidi ka kama wani wanda ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malami na gaskiya ka kama shi ya zaman to kana koyin rayuwarsa wadda ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wasallam wala talaita ba kai biyayya ba wasu kuma suka ce la daraita baka sani ba wala talaita shi yasa baka karanta ba baka sani ba shi sa baka karanta ba amma suka ce wancan kaulin na farko ya fi karfi la daraita baka sani ba wala talaita sannan baka bi wanda ya sani ba baka yi riko da wanda ya kama gaskiya ya kama tafarkin daidai ba fa yudrabu bima tariqa min hadid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za su doke shi bima tariqa min hadid da madoki na karfe ko ka ce guduma ta karfe darbatan duka ɗaya tak za su yi masa fayasihu saihatan manzo Allah ce zai kwarma wani irin kururuwa da ihu yasma'uha man yalihi duk wanda ke kusa da shi zai ji gairar sakalain banda dan adam da aljan ihun da mutum yake lokacin da ake masa punishment a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani wanda ke kewaye da gurin yana ji kawai mu sai Allah ya sanya jinmu ya sanya shamaki tsakanin jinmu da wannan karar shi sa ba ma ji ba wanda baya jin wannan ihun da wannan kururuwar da in an doki mutum a cikin kabari yake yi sai mutum da aliyaku Allah mun gode ismul malakai to ya suna wa'annan mala'ikun guda biyu munkar wa nakir ba za ka raɗa wani mala'ika suna ba sai da nassi wa'anda nassi ya tabbatar da sunayensu ka tabbatar wanda ba a faɗi sunayensu ba kan shiru an fahimta kaga akwai wanda Allah ta'ala ya ambace su akwai kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su kaga an ambaci jibril an ambaci mika'il an ambaci malik a cikin alkurani ko na jin kamar su kenan ko na'am malakul maut yau na hudu an ambaci malakul maut raqibun atid an ambaci raqibun atid to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci israfil an fahimta to kaga wayannan wayanda aka samu nassin da ya tabbatar da sunayensu sai ka faɗi sunayensu wanda ba ambata ba kai ma sai kai shi an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qubira almayyitu idan aka sanya mamaci a cikin kabari atahu malakani wasu mala'iku guda biyu za su zo masa aswadani baƙaƙe kirin azraqani fuskar su bulu hadifa a taɓa ganin mutum bulu ko wata halitta bulu azraqani idanuwansu sun yi bulu kama an kada bula shine azraq yuqalu li ahadihima almunkar ɗaya ɗaya daga cikin su ana ce masa munkar wal akharu nakir ɗayan kuma ana ce masa nakir fa yaqulan za su ce ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake faɗa game da wannan mutum fayakulu sai ya ce ma kana ya kulu fayakulu ma kana ya kulu sai ya faɗa abin da ya kasance yana faɗa huwa abduhu wa rasulu ya ce bawan Allah ne manzansa ne ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma na tabbatar da annabi muhammadu bawan Allah ne manzansa ne fayakulan sai su ce qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha ai muna da masaniyar wannan shine aqidar ka akan ta mutu tun a duniya kana faɗin wannan kuma da gaske kake faɗa thumma yufsahu lahu fi qabri sannan sai a yalwata masa kabarin sa saba'una zira'an fi saba'ina tsawon zira'i saba'in fadin zira'i saba'in ko kuna ganin kun sa shi a cikin wani dan rami wanda gaba ɗaya ko juyawa da wahala ya iya yi a ciki amma idan mumini ne ka ji zira'i kamu saba'in fadi kamu saba'in tsawo sun mayu nawwaru lahufi sannan security life ce ko sola ce wato za a haskaka masa wata irin wani irin haske rabbani wani haske daga ubangiji za a haskaka ko kuna ganin dai makabartun ba haske a ciki kuma a cikin kabari in ba wa man lam yaj'al Allah lahu nur fama lahu min nur da haka wannan wani haske ne ilahi da Allah ta'ala zai haska na farko ku kun sa shi a abin nan nan kuma an yi masa ainihin wato kabar nasa an fada shi ko ka ce 100 by 100 ko 200 by gudun yadda zaka kesuma sannan kuma an kawo wasu irin fitulu masu haske an haskaka masa kabarinsa sun mai yuqalu lahu sannan sai a ce da shi nan kwanta kai bacci fayaqul sai ya ce arji'u ila ahali fa ukhbiruhum ku ku ba ni dama ina so in koma wajen iyali na in ba su labari ta ji ba ka san wannan interview ta yi daɗi an gama masa wannan sai ce arji'u ina so in koma ila ahali wajen iyalaina da yan uwana fa ukhbiruhum in ba su labari kafin lokaci ya kure musu su maza maza su gyara su hau irin tafarkin da shi na hau na samu wannan fa yaqulani sai su ce da shi nam kai dai tunda Allah ta'ala ya kawo ka kwanta kai bacci ka naumatil arus kamar baccin ango alladhi la yuqizuhu wanda ba mai tada shi illa ahabba ahlihi ilayhi sai mafi soyuwar iyalansa gare shi waye mai tada ango to irin wannan baccin aka ce mutum ya yi ba kai ba yanzu kana cikin shagon ka kaman kwalin omo kaga kaga da asuba ya dai ka ji wani ya dumawa dunduya ce tashi ka tafi masallaci sallah asuba hatta ya ba'athuhu Allah min madja'ihi zalik haka zai zauna cikin wannan walwala cikin ni'ima da farin ciki har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai tayar da shi daga wannan makwanci nasa ranar alkiyama Allah ta'ala ka samu a ciki wa in kana munafiqan idan ko mutum munafiki ne Allah ya raba mu da munafurci qal manzo Allah ya ce in an tambaye shi qala sai ya ce sami'tu an-nasa yaquluna kawai na ji mutane suna faɗar ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ji mutane suna faɗa fa qultu mithlahu ni ma dai ban san ma ma'anar ba ban ma mai da hankali in ga menene wai ma'anar abun ba ballanta na kudurce shi ya zama aqida ta ballanta na ma in aiwatar ballanta na muta kai kawai ji ne mutanen gari suna ta faɗa kuma ni ma kawai na dinga faɗa la adri ban ma san abun ba ko me kawai dai na ji ni ma na bi ainihin wato yama kawai ni ma na faɗa fa yaqulani sai su ce kad kunna na'lamu annaka taqulu zalik ai mun sani dama aqida kake nan akan taka mutu mun san kana faɗin haka fa yuqalu lil ard sai a ce wa ƙasa imi wato iltaimi alai matsayi shi fa taltaimu alai sai ƙasa ta matse shi fa takhtalifu fiha adla'uhu sai haƙarƙarinsa ya saba da juna a cikinta matsa ce irin matsar da haƙarƙarinsa nan zai dawo nan wannan ya dawo nan wannan wace irin matsa ce wata irin matsa ce wadda kabarin kawai za a bashi umarni a ce matse mana shi kabarin zai matse shi in ya matse shi sai haƙarƙarinsa ya saba fala ya zalu fiha mu'azzaba ba zai gushe ba a cikin kabarin nan ana kai masa azaba hatta ya ba'athu min madja'ihi zalik har zuwa ranar da Allah ta'ala zai tashe shi daga wannan makwanci nasa ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye gaba ta biyu audatur ruhi ila almayyit inda su'al dawowar ruhi zuwa gangar jikin mamaci lokacin da za a yi masa tambaya ma'ana ruhin mamaci yana dawowa gangar jikinsa lokacin da wannan mala'iku za su yi masa tambaya wa mimma yustadallu bihi ala audatin ruhi ila jasadil mayyit wa mimma yustadallu bihi yana daga irin abin da ake kafa hujja da shi ala audatin ruhi akan dawowar ruhi ila jasadil mayyit zuwa ga jikin mamaci inda su'ali lokacin da za a yi masa tambaya hadithul bara bin azib حديث صحاب النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه والذي سنذكره حديث نظام أنبتش بطوله قبكي تنسى وعن البراء بن عازب عن كربون براء بن عازب رضي الله عنه الله يكارى مسيدة قال يتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار yace mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kai jana'izar wani mutum cikin mutanen madina wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dan garin madina ya rasu sai aka yi masa sallah za a kai shi makabarta fanta haina ila alqabar yace muna ta tafiya har sai da muka tike zuwa wajen kabarinsa walamma yulhad lokacin da muka je ba a gama yin kabarin ba shine walam ma yulhat ba riga an gama yin kabarin ba ko dai ana haka ko ana yan gyare gyare ba a gama ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sakamakon rashin gama hakan kabarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu guri ya zauna ashe idan ka je makabarta ka tarar ba a gama hakan kabari ba kana da za ga wani ya tsaya ki kam ya gaji ya dauka wata ibada ce zaka iya zama ana takan kabari da saura sai ka samu wani guri ka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajalasna haulahu mu ma muka zauna muka kewaye shi wa ka'anna ala ru'usina tayr na farko girmama wadda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin nutsuwar sahabbai in suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa'azi na biyu ga sa a makabarta yanzu wani ne cikin dan uwansa ya mutu yace ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan ka kisma ka yi tunanin wace irin nutsuwa za ka yi tsuntsu ya fahimci kaman ba ka da rai kaman itace ne kai ya zo ya sauka a kanka wane irin ɗauke numfashi za ka yi ba soshe-soshe ba buge-buge ka nutsu irin nutsuwar da sauro zai zo ya sauka a kanka wannan yana nuna yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi ud a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani dan itace haka yankutu bi yankutu fil ard ko yankutu fil ard yana ta dan kwarzanar kasa da shi shine yankutu fil ard ya rike shaka a hannunsa yana zaune yana ta dan kartar kasa da shi can fara fa'a ra'asu fara fa'a ra'asahu sai ya daga kansa yana daga kansa fa qala sai ce ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ku nemi Allah ta'ala ya tsare ku daga azabar kabari manzo Allah sai da ya faɗi wannan kalma marrace ne sau biyu aw talat ko sau uku ista'izu min azabil qabr ista'izu min azabil qabr thumma qala sannan manzo Allah ya ci gaba da wa'azi kaga ashe babu laifi lokacin da aka kai mamaci a gaba a gama hakan kabari ba an zazzauna to a samu wani cikin bayan Allah ya tashi yan nasiha ko ta minti uku ko minti biyar wannan yana da kyau faɗakar da mutane a nuna musu ga gidan kowa ga abin da abubuwa suke mutum ya takaita wa kansa rayuwar nan ya tsaya ya abin da ya kamata a dan samu wani ya tashi ya faɗakar da mutane a gurin wato gurin ya dace da faɗakar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda almu'min haqiqa bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya ba ga bai kawo maka kana din bai sai yace idza fi inqita'in min ad-dunya ni dai na haka ya rubuta haka ne to in haka ne kamar yanda aka rubuta na aka sa kana sai ka dan yi aro idza kana idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan mutum ya zo barin duniya wa iqbalun min al-akhirah kuma ya fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatu min sama wasu mala'iku na musamman sukan sauko zuwa gare shi daga sama bidul wuju masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shams kai ka ce rana ce fuskarsu wannan tashbihi an fahimta wannan tashbihi ake kiransa ilmul balaga wato ka anna wujuhahum shamsu kai ka ce rana ce ma fuskar su saboda haske da walƙiya da fuskokin su suke yi wanda wannan alama ce ta mala'iku ne waɗanda suka zo da alheri ma'ahum kafanun kunan kun sa shi a cikin likafanin ku to su ma za su zo da nasu likafanin min akfanil janna ko na kula kafanin a kantin kwari kuka siyo shi ko dan cena ne ko dan huntuwa ne ko dan ina kuma an fahimta to su wannan likafanin mai mukami ne za su zo da likafanin su daga likafanin gidan aljanna wa hanudun kun fesa masa turare ko dai irin na fesawa ko na shafawa ko irin na sa'alan kuburo da an dai shashafa mace sarar na turaren to su kuma za su zo da nasu turaren min hanudil janna daga turaren gidan aljanna hatta yajlisu minhu har sai sun zo daidai wajen inda wannan bawan Allah yake su zauna maddal basar iya ganin sa ma'ana shi ma bai san adadin su ba kawai zai gamsu ga sunan sun zo sun zauna reran thumma yaji'u malakul maut sannan mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisu inda ra'si har ya zo ya zauna daidai kan wannan wanda za a karɓi ransa fa yaqul yace ayyatuha an-nafsu tayyibah mala'ikan mutuwa zai ce ya ke wannan rai wadda take tsarkakakkiya tsaftatacciya ukhruji fito ila maghfiratin min Allah zaki tafi zuwa ga gafara daga Allah wa ridwan da kuma yarda daga Allah qal manzo Allah ce fa takhruju wannan ran umarnin da aka ba kaga bambancin ran mumini da kafiri a satin da ya wuce ran kafiri ana ba shi umarni yana kin fitowa ana dukan mutum ana cafur ukhru akhriju anfusakum al yawma tujzauna azab al huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayati tastakbirun amma kaji ran mumini ana ba shi command ya fito a to menene na wani dakile dakile me zai zauna yi menene wani na wani ciccijewa ba ba wani dalilin da ciccijewa dan haka zai fito irin fitowar da zai tafsilu ran zai dinga kwararowa yana fitowa kama tafsilul qatarati min fisika kamar yadda ruwa ke kwararowa daga bakin salka idan ka juya bakin salka da ruwa a ciki zaka zubo ko buta ko kuma wani mazubi zaka zubo ruwa a ciki kai ka san ba kaɗan yake zubowa ba ko to yanda yake kwararo wannan haka ruhin mumini zai fito daga cikin jikinsa fa ya akhudha sai wannan mala'ikar karɓar rai malakul maut sai karɓi sai ya zara wannan ran wa idza akhadha idan ya zara ran lam yad'uha fi yadi su ma wa sauran mala'ikun saboda girmamawa ka dubi tsarin jagoranci don Allah ka dubi tsarin shugabanci yana karba shine shugaban su tunda an ce shine shugaban su ka duba yana zarar ran ba sa barin ran ya dade a hannunsa daidai da saka za su karba darfata ainin ba za su bar wannan ran a hannunsa ba daidai da kiftawar ido fa ya hatta ya akuzaha har sai sun karɓi ran daga hannunsa fa ya ja'aluha fi dhalika al-kafan sai su sanya wannan ruhin nasa a cikin wannan likafanin da suka zo da shi daga aljanna ku likafanin da kuke sa gangan jikin kuka sa amma ruhin nasa a wani likafani ya kasa an tafi da shi gangan jikin ne ake sa masa likafani a nan amma ainihin ruhin mumini likafanin likafani ne wanda ake zuwa da shi daga gidan aljanna fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan sai su sanya wannan ruhin a wannan likafanin wa fi dhalika al-hanut su kuma tsoma shi cikin wannan turare mai kamshi ويخرج منها كأدي بنفخة مسك وجدت على وجه الأرض haka wannan mala'iku za su fita da wannan ran daga gida mutanen gida an ban musu gangar jiki an ban musu gawa don haka za su fita da wannan ran ka adiya bi nafkhati miskin wato zai tafi ran nan yana kamshi sama da kamshin duk wani turare wujidat ala wajhi al-ard komai tsadarsa da aka taba sansana aka ji yana da kamshi a ban kasa wannan turaren da suka zo da shi babu wani turare mai kamshinsa a duniyar nan ƙahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa yas'adu biha sai su yi sama da wannan ruhin fala yamurruna ba za su shige ba ya'ani biha ma'ana da wannan ruhin ala mala'in min al mala'ika bisa ga wata tawaga ta mala'iku illa qalu sai wa'annan mala'ikun da aka je aka je shigewa ta kusa da su sun ce ma hadha ruhu tayyib kai wannan wani ruhi ne mai dadi haka mai kamshi mai tsarki wa yaqulu da sai ce fulanu bin fulan a ce wani kenan dan gidan wani bi ahsani asma'i da mafi kyawun sunansa a ce abdullahi a ce muhammad ne a ce ibrahim ne a ce yusuf ne sunansa mafi kyau haka za a ambace shi da sunansa mafi kyau allati kanu yusammunahu bi hafi duniya wanda mutanen kirki tunda dama mutumin kirki ne suke ambatansa da shi a duniya hatta yantahu biha ila sama'i duniya har sai sun tike da wannan ruhin zuwa saman duniya fayastaftahuna lahu sai su nemi a buɗe wannan ƙofar saman duniya domin su hau da shi sama fayuftahu lahum sai a buɗe musu fayushayyi'uhu man wato min kulli sama'in muqarrib muqarrabuha wato mala'ikai wa mala'iku muqarrabuna makusantan Allah na kowace sama cikin saman nan guda bakwai in an je shigewa ta wajen su ma sai sun yi rakiya har sai sun je zuwa sama ta wanda za a je sama ta gaba sannan su kuma sai su dawo su ci gaba da tsayawa inda aka umarce su sai kuma a yi sama ila sama'in lati taliha zuwa saman da take biye da tasu su wa'annan mala'ikun hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a har sai an tike da wannan ruhin zuwa saman duniya فيقول الله عز وجل sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta sunan wannan bawa nawa cikin illiyin wa a'iduhu ila al-ard ku dawo da ran nasa zuwa ƙasa zuwa duniya fa inni minha khalaqtuhu domin ni daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum cikin ƙasar zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin ƙasar zan kuma fito da su wani lokacin daban قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول فتعاد روحه روحه فتعاد روحه في جسده sai a mayar da wannan ruhin nasa cikin jikinsa to ana mai da ruhin nasa ne fa fayatihi malakan sai wa'annan mala'ikun guda biyu su zo masa fayajil lisanihi sai su zaunar da shi fayaqulani lahu su ce da shi man rabbuk wane ne ubangijinka fayaqulu rabbi allah yace ubangiji na shine allah fayaquluna lahu su ce masa ma dinuka menene addininka fayaqulu dini al-islam yace addini na shine musulunci fayaqulani lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me zaka ce game da wannan mutum da aka aiko muku fayaqulu huwa rasulullah yace ai shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam fayaqulani lahu sai su ce da shi wa ma ilmuka ya ake ka sani me ya sanar da kai shine wa ma ilmuka anan za ku ga ya sa muku wa ma amaluka ne ko eh wa ma ilmuka shine daidai ya akai ka san haka ya aka yi kasar rabbika Allah rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinikal islam ya aka yi kasar haka shine wa ma ilmuk ku gyara dan kuka ce wa ma amaluk ba zai bada ma'ana ba kuma in ka koma nuskar hadisin ta aini za ga wa ma ilmuk ne fa yaqulu sai ce qara'tu fi qara'tu kitaballah yace ai na karanta littafin Allah wanda littafin Allah nan cike yake da bayani game da imani da Allah da manzon Allah da kuma musulunci fa amantu bihi da haka nayi imani da shi wa saddaqtu kuma na gaskata fa yunadi munadin fi sama sai wani mai yekuwa wani mai shela yayi shela daga sama an sadaqa abdi sai su ji an ce bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa cikin shimfiɗin gidan aljanna kaga hadisin da muka karanta da kawai an ce za a fada da kabarin a haska masa wasu fitilu amma fa kar manta a cikin wato a cikin doron ƙasa kuka sashi to ashe kaga sai an kawo wasu dollop wasu katifu na musamman daga gidan aljanna mala'ikun za a ba umarni a ce afrishu ku yi masa shimfiɗa min aljanna daga shimfidar gidan aljanna wa albasuhu min aljanna ku tufatar da shi daga alharir na gidan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ko kuma bude masa kofar zuwa aljanna ya dinga gano aljanna daga nan qal yace fa ya'tihi min rauhiha wa ibiha wato da iskarta da kamshinta zai dinga buso masa ta wannan kofar wato kanshin aljanna da iskar gidan aljanna za ta dinga buso masa ta wannan kofar da aka bude wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari za a fadada masa kabarinsa iya ganinsa ka zan ce ma saba'una zira'an to yanzu wannan ruwaya ta nuna ba magana saba'una zira'an ba maddal basar ko kuma ka ce maddal basar saba'una zira'an ai ba lalle in ba kwarin ido ne da kai ba zira'i saba'in ai ba lalle ka gani ba da aka maddal basar iya ganinsa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'tihi rajulun ana nan kuma sai ya ga wani mutum ya zo masa hasanul waje mai kyawun fuska kyakkyawa mala husnul thiyab mai kyawawan tufafi mala ya sanya kaya masu kyau dayyibur rih mai dadin kamshi yana ta tashin kamshi fa yaqul sai ya ce abshir albishirinka billadhi yasurruka amma albishirin wanda zai faranta maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari wannan shine yinin da ake maka alkawari fa yaqulu lahu man ant sai wannan mamaci ya ce wa wannan mutum kyakkyawa yace kai kuma wane ne kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair fuskarka da alama fuska ce da take zuwa da alheri da alamar yanayin fuskarka to alama ce da take nuna da alheri ka zo fa yaqulu sai ce ana amaluka salih aini ne kyawawan ayyukanka kaji ana amaluka salih ba wani bane ne kyawawan ayyukanka ne da kai ni ne Allah ta'ala ya rikidar da waɗannan ayyukan suka zama ni dan in dinga zuwa ina ɗauke maka kewa tunda ba mata ba ƴaƴa ba abokai ba kowa da an wata rayuwa kake sabuwa to kuma a kowace irin rayuwa kewa wata abaci da haka nan ɗin ma cikin rayuwar barzahu ashe za a turo da wanda zai dinga ɗauke masa kewa fa yaqul sai ya ce rabbi aqimi sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali nan malamai sun yi wa wannan gabar fassara guda biyu ko dai rabbi aqimi sa'a ya Allah dan tsaye da alkiyama kar a tashe ta hatta arji'a ila ahli a bani dama in koma wajen iyalaina wato wa mali da dukiyata in ba su labarin irin abin da nake ciki wasu malaman kuma suka ce rabbi aqimi sa'a ya Allah ka sha alkiyama mana domin yayi tunanin domin abin da ya zo masa a kwakwalwa yanzu wannan somin taɓi ne fa aka yi masa to in alkiyama ta tashi ba to me za a tsaya ana wani jira yanzu ma ga irin wannan ta goma shi da ya samu rabbi aqimi sa'a roƙo ki ya Allah tashi alkiyama mu sauran masu numfashi muna kara tashe ta dan saurara shi kuma tunda kiyamarsa ta riga ta tsaya abun an bashi littafin sa da hannun dama abubuwa sun zo masa yanda yake so da haka sai ce rabbi aqimi sa'a ya Allah a tashi alkiyama mana hatta arja ila ahli har in koma wajen iyalaina na hurul ina cikin gidan aljanna wa mali da dukiyar da Allah ta'ala ya gidaje na da motoci na na alfarma da abubuwan duk da Allah ta'ala ya ce na wani a gidan aljanna ya Allah ta sha alkiyama ta fitan da aka kowace fassarar malamai sun yi ko dai yana cewa a dakatar da tashin alkiyama a jinkirta ta ya dawo duniya ya bada labarin irin halin da ya samu kansa a ciki dan mutane tun kan lokaci ya kure musu su gyara ko kuma a roƙo yake a tashi alkiyama dan ya san alkhairi da tagomashin da zai samu an tashi alkiyama ya fi wannan wanda yake ciki yanzu qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa innal abdal kafir Allah ya samu a cikin wannan rukuni na farko rukuni na biyu manzo Allah ya ce wa innal abdal kafir idan kuma bawa kafiri ne idza kana fi inqita'in min ad-dunya in yazo barin duniya wa ikibalun min al-akhira in yazo fuskantar lahira nazala bi ilaihi min as-sama'i mala'ika shi ma dai mala'ikun dai za su sauko zuwa gare shi daga sama kamar yadda suka sauko wancan amma yaya yanayin siffa su take manzo Allah ya ce sudul wujuh masu bakaken fuskoki bakar fuska irin wannan yanayi alama ce ta albushir mai daɗi ko kuma aka sun haka to sudul wujuh ma'ahumul masuh suna ɗauke da wani irin mayafi mai kaushi shine masuh mayafi ne wato wani yadi ne mai karfi wanda ba wani laushi ko taushi shi kaga wancan an zo masa da kafanin gidan aljanna mai taushi kaman atafa to shi kuma wannan kaga an zo masa da wani almaso tufafi ne shi kuma wani mayafi ne mai kausa kausan jiki fa yajlisu na minhu baddal basar shi ma za su zo su zauna a kusa da shi maddal basar iya ganin sa thumma yaji'u malakul maut sannan mala'ikan mutuwa shi ma zai zo hatta ya jilisa inda rasi ba zai tsaya ko ina ba sai ya zo daidai kansa sai ya zauna ba ya kuri ya ce ayyatu nafsul khabitha ya ce wannan gurbatacciyar rai ya ce wannan lalatacciyar rai ukhruji fito ila sakhatin min Allah wa ghadab zuwa ga fushi da fusata daga Allah madaukakin sarki qal manzo Allah ya ce fatafruqu fi jasadi ran nan zai dinga rabuwa da jiki baya so ka duba yadda wancan aka ce kamar an zubar da ruwa daga bakin salka haka zai kwararo ya zo ya fita amma wancan za ga yana rabuwa da jikin baya so bayan tazi'uha sai wannan mala'ika ya fizgiran kama yuntaza'u safudi kaman yadda ake fizgar as-safudi tsinken tsire na karfe min as-sufil mabalul daga gashin dabbar da aka jika wato gashin dabba jikakke wanda in ba in ba jikakke bane kaga da kasa tsinke ko abin abin nan kitso na mata ai ka kana sa zaka iya zarewa to an riga irin ka dauka irin ragon sallan nan wanda gashin sa yayi yawa kuma ba a gyara shi ba duk gashin ya ci cure ana so ka za ka ga dan ba jikinka bane in aka ce ka tsefe jikin irin wannan yaya to haka shi ma za a dinga wato fusgarren ba cikin sauki ba ana fusgarsa kamar yadda ake fusgar ainihin wato abu wanda yake ko gashin dabba wanda yake jikakke a ya kuzaha da haka wannan mala'ika na karɓar rai zai cire wannan rai bai za a kazaha idan ya cire ta lam ya da'uha fiye da waɗannan mala'iku mataimaka ko waɗanda suke karkashin ofis ɗinsa ba sa barin wannan ran a hannunsa ɗarfata ainihin daidai da kyautawar ido hatta ya ja'aluha har sai sun sanya wannan ran fitil kalmasuhi a cikin wannan kausa kausan mayafin ko tufafin wa ya kharuju minha wannan ruhi zai fita daga jikin wannan mamaci ka antani rihi jifatin wato cikin yanayi na wato wato mafi ɗoyin wani wari na mushe wujidat ala wajhil ardi da aka taba ji a bankasa duk wani ɗoyi da ka taba ji aka taba jin a duniya bai kai ɗoyin ran kafiri ko munafiki ba lokacin da aka zare shi fa na biha shi ma dai za su yi sama da wannan ran fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika ba za su shige wajen wata tawaga ta mala'iku ba illa kalu face sai wannan mala'iku sun ce ma hadhar ruhul khabir wannan wani irin gurbatacce lalataccen ruhi ne fa yaquluna fulan ibn fulan su ce wane ne dan wane bi akbahi asma'i da mafi munin sunansa allati kana yusamma biha fi dunya wanda ake kiransa da wannan sunan a duniya wani saboda fitsara da rena Allah madaukakin sarki za ga sunansa ga sunansa kikkiawa amma saboda yanda yayi nisa wajen saban Allah an ya ma canza wa kansa wannan sunan yau za ka ji ana kiransa da wani suna wanda kila sunan ma ka ji izgili ne ga Allah madaukakin sarki za ka dinga jin sunaye kamar shi sa Allah ta'ala ce bi isa lismul fusuqu ba'da iman tir da suna na fasikanci bayan mutum yayi imani kana da kyakkyawan suna wanda suna kuma za ga yana akwai tafa'uli a cikin suna shi sa ake so a sawa mutane sunaye masu kyau saboda ka tasirantu da ma'anar wannan sunan to kaga in aka bata maka suna to zaka iya tasirantuwa zuwa ga wannan sunan yanzu wani daga jana ce mai fir'auna to kaga sunan zai iya mai tasiri ya dinga kokarin aiki irin na mai wannan suna wani a dinga ce masa hamana wani kuma a duba wani arne a dinga kiransa da wannan suna wani kuma a dinga kiransa da wani fitaccen dan kwallon kafa kaga akwai matsala ko saboda shi ma ya iya kwallon kafa ko saboda yana supporting din wani dan kwallon kafa shi ma kawai sai ake samun wannan sunan bi akbahi asma'i za a kira shi da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya hatta yuntaha biha ila sama'i duniya har sai wannan mala'iku sun tike da wannan ran zuwa saman duniya fayustaftahu lahu sai su nemi a bude masa wannan kofa domin su shiga fala yuftahu lahu amma ba za a bude ba ba za a buɗe ƙofar ba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabu sama ba za a taba buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalija aljamal fi samil khiyat har sai raƙumi ya shiga ta ƙofa allura ko kuma aljamalu kamar mun karanta hadisin a can bayan kuntuna aljamalu suka ce ita ce murtikekiyar igiyar da ake ɗaure jirgin ruwa in ya zo bakin gaba don kada ruwa ya sake tura shi to wannan igiyar ita ake kira da aljamalu to kowanne wanne ne zai shiga ta kofa allura jamalu raƙumi ne zai shiga ta kofa allura kowanne murtikekiyar igiyar ba wanda shigarsa cikin kofa allura zai yi da aka duk wanda ka ɗauka ciki ka ce ko ka ce raƙumin ko ka ce igiyar ainihin wato jirgin ruwa to duk dai ba wanda zai shiga kofar allura fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da daukaka ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta sunansa a cikin kundin sijjin fil ardi sufla a can kasan kasa fa tudragu ruhuhu tarhan sai su watso ruhin nasa watsowa su jeho shi wurgowa kuma qara sannan sai Allah ta'ala sai manzo Allah ya karanta ayar wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra minas sama wato shirka da Allah ka sassabar da mutum yayi wa kansa yayi shirka da Allah kawai mutum ne kawai je kwanta akan kwanta dab ta zo ta fita kanka Allah ka duba wani misali da ya bayar yace duk wanda ya shirka da Allah ka san misalin sa man yushrik billah duk wanda yake hada Allah da wani ka san misalin sa faka annama kharra minas sama kaman mutum ne ya faɗo daga sama fatakaɗafahu tsairu tsuntsaye suka yi zabarinsa suka cafke shi au ta hawi bihin rihu ko iska ta tankaɗa shi ila makanin sahik zuwa guri mai nisa wace irin faɗuwa zai yi to ka surantawa kwakwalwarka kowace irin surantawa ko tsuntsaye irin su mikiya irin wannan manyan tsuntsayen a ce mutum ya taho daga sama yana ta wulwulawa su kuma su je su yi zabarinsa wace irin cafka za su yi mai wace irin fatattakawa za a yi masa wannan misali ne ga duk wanda ya shirka da Allah fatu'adu ruhahu fatu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo masa da ruhahu ruhinsa fi jasadihi cikin jikinsa wa ya'tihi malakani sai mala'iku biyu su zo masa fayyuji lisanihi su zaunar da shi ko fayyaji lisanihi su zaunar da shi faya kula ni lahu su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka faya kulu ha ha la adiri zai rikirkice irin rikirkicewar wanda aka tambaye shi bai san amsa ba da haka zai rude yana ha ha ita ban sani ba a cikin rudu faya kula ni lahu su ce da shi ma dinu to ka faɗi wancan tambaya ta biyu menene addininka fa yaqulu ha ha la adri yace ban sani ba cikin rudewa da da kirkicewa da dimaucewa dan ga irin siffofin su ka kalli siffar kuma ga tambaya ana masa kuma ka san tambaya ko a nan duniya ba ta da daɗi kamar yadda waki'u yake cewa ko waki'u ko wani cikin magabata ya ce wa zuktu muraratal ashiya'i abun nan amur wato zukkan amma shay'un amaru min su'ali yace na ɗanɗana abubuwa masu ɗaci iri-iri na ɗanɗana darbejiya na ɗanɗana maɗaci na ɗanɗana mur na ɗanɗana kafso na ɗanɗana dukkan wani abu mai ɗaci ban ji wani abu da ya kai tambaya ɗaci ba ko ka san tambayar yanzu ka san ansa aka ce ka shigo za a ma interview ka kalli yadda mutum ya san abin da za a tambaye shi saboda haka tambaya tana da ɗaci ko da mutum ya san ansa to ballantana kuma mutum bai sani ba فيقال آه فيقولان له sai su ce da shi ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum to kuma me zaka ce game da mutumin da aka aiko muku fa yaqulu an saddai iri da yace zai ce ha ha la adil fa yunadi munadin min sama sai wani mai shela yayi shela daga sama an kazaba yayi ƙarya ƙarya yake fafrishu lahu minan nar ku yi masa shimfiɗa irin shimfiɗar wato ainihin wato gidan wuta waftahu lahu baban min ilan nar ku buɗe masa ƙofa zuwa wuta fayatihi min harriha wa sumumiha wato zafinta da tiririnta zai dinga buso masa ta wannan ƙofar wa yudayyaqu alayhi qabru za a kuntata kabarinsa a matse masa kabarinsa hatta tahtalifa fihi adla'u manzo Allah ya ce har sai haƙarƙarinsa ya saba wa ya tihi rajulun kabih sai wani mummunan mutum ya zo masa kabihu tiya mai mummunar fuska mai mummunan kaya mumkinun rih mai doyi fa ya kule ce abshir billadhi yasu'uk albishirinka amma fa albishirin na abin da zai bata maka ya kona maka rai hada yau muka alladhi kunta tuwat wannan shine yinin da ake maka alkawari ake ce maka ka gyara kai maza ka gyara kafin wannan lokacin to ga yinin ya zo fa yaqul man anta yace kai kuma waye kai fa wajhuka alwajhu fa wajhuka alwajhu yaji'u bi shar fuskarka da alama fuska ce da ta zo da shar fa yaqulu ana amaluka alkhabith sai ce ni ne mummunan aikinka ni ne ka sassabaka da ka tobaraka فيقول ربي لا تقم الساعة shi kuma kaji aka sun wancan rabbi la taqum sa'a ya Allah kar a tashi alkiyama yanzu ma kenan in an tashi alkiyama kuma waje irin bala'i kenan zai biyo baya ya Allah roƙon da nake bala'in ya tsaya iya haka kar a tashi alkiyama ya Allah Allah ya kiyaye ma yuntafa bihi almayyit min amali alahya to kun ji wannan hadisin dogon hadisi ne mun karanta shi ya tabbatar da cewa akwai tambaya a cikin kabari kuma ya tabbatar da cewa akwai mala'iku sunan su ma gashi mun ji munkar da nakir to a lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi ma yantafi bihi almayyit min amal ahya wai wani irin aiki